أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين اما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annab Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. wanda muke cikin wannan littafi mai albarka nan nabiyu rahma wallafar muhammad sani umar musa rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala a yau insha Allah wannan darasin shine darasi na shidda ko na cikin wannan littafin da muke ciki haka ne ko yau muna ranar litinin sha shidda ga watan al-muharram shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar da arba'in da shida ko? Allahu akbar hijiriya labici da itin sekon da ciyar suka ce ko? wanda shi ya yi daidai da 22 ga watan bakwai ko? watan jiye shekara dubu biyu da 24 miladiya ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gama katar da faɗan gaskiya da aiki da ita a yau insha Allah kamar yadda ya gabata wancan satin mun tsaya yau insha Allah za mu tashi tijaratuhu ila shami wa zawajuhu bi khadijati radiyallahu anha wato ta kasuwancin annabi sallallahu alaihi wasallam izuwa da ya je sham ya yi kasuwanci sannan kuma bayanin auren rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya auri ummuna khadija ummul mu'minin radiyallahu anha Allah ya rada ya ita قال المصنف رحمه الله تعالى مالا الله يجيكن shi yace في خامسة وعشرين من عمره خرج إلى الشام بتجارة بتجارة خديجة رضي الله عنها yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara 25 daga kwanakin shi ya fara zama gwarzo ko ya cika shekara 25 daga kwanakin shi sai mala ya ce ma ya sai ya huta kasuwanci zuwa sham amma na sayida khadija ba kasuwancin shi ba na sayida khadija sai mala yace ma wakarat khadijatu bintu huwailid khadija diyar huwailid imra'atun tajira imra'atan tajiratan wata mace ce yar kasuwa da kirki wata irin yar kasuwa ce za ta sharafin wa malin tana da ɗaukaka kuma tana da dukiya da yawa tasta'jirur rijal fi maliha tana ɗaukan mazaje su mata ƙwadago a cikin mi a cikin dukiyarta malam ba shaka san ƙwadago ka dai fasar na larabcin tana ɗaukan mazaje wato su je su mata ƙwadago a cikin mi a cikin dukiyarta na'am wato daribuhum iyaha bi shay'in taj'aluhu lahum wato wannan sai ta ɗauki wani abu ta limka masu ko ta sanya masu wani biya da za ta biya su bayan sun yi kasuwancin da dukiya misali ai kaga sai ta tura ka ta ce ka je ka sedo kaza duk kaza kana da kaza misali duk dukiya kaza kana da kaza a cikin ta shine ummuna khadija take yi radiyallahu anha na'am wa kanat quraish qauman tujar sai malam yake ce ma daman ka sani su ƙuraishawa wasu mutane ne 'yan kasuwa shine a cikin wancan littafin namu wanda muka fara nasira sai ya ce ma wakanat ƙuraishin tashtaghilu bit tijarati haka ne ko ta shagala da kasuwanci da saye da sayarwa an gane ko falamma balagaha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma balagaha yayin da labari ya iske mata labarin wa labara annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya iske mata aka iske ta da cewa ai akwai mi akwai wani saurayi da aka ce mata menene min sidiqil hadith min sidiqi hadisihi wa ismi amanatihi wa karam wa karam akhlaqihi aka ce mata wani saurayi ne gashi sidiqil hadis gaskiya gare shi cikin magana bayya ƙarya ka san babban wannan ce babban menene babban sima ce a same ka baka ƙarya don ƙarya tana cikin ka baya ƙarya tana iya haddasa ka kai komi tana cikin abubuwan da zata haddasa ka kai komi an gane ko akwai wata kissa ta ɗin kubce mana kaɗan alamana ha wani ya zo ya ce ma rasulullah yana manya-manyan zunubai an gane ko yana mi yana ƙarya yana giya shan giya kuma ina samanin yana zina ne ko sai rasulullah ya ce to an ji ya ce bai iya hasa wannan abubuwan kuma shi gashi ya zai iya musulunta bai iya hasa su annabi ya ce ka musulunta abu ɗaya nake son ka hasa yi mana a cikin lahikan nan naka ka ɗauki alkawari ba ka ƙara bane shi ya ce menene daga ciki ya ce ƙarya sai ga dan ƙarya kawai shi an wasa dan ƙarya kawai an wasa to yanzu shi musulmi ne yanzu in ya zo wurin rasulullah misali sai ya ce ya ka sha giya ya ce ya sha musulmi mai hukunce shi eh shi kuma ya yi alkawarin bebi bai ƙarya sai ya zo zai ɗaya daga cikin manyan zunubin da yake sai ya tunu sai ya ce yanzu in na je wurin rasulullah bi zan ce mashi yanzu annabi zai tambaye ni nayi kaza kuma in ce nayi an gane ko kuma ina jin kunya bayan nayi wanda in iske annabi na ƙara wani laifi kuma sai ya hwasa daga nan sanadi ya hwasa ƙarin shi sanadi ya hwasa duka zanuban shi to kaga rasulullah ba a taɓa samun shi da mi ba da ƙarya ya cikin ma akwai wanda ba a taɓa samu da ƙarya ba Allah mana gafara ya ce wa izma amanatihi da girman amanar rasulullah wannan ana baka labari ne tun kan ya zama mi tun kan ya zama annabi tun kan ya san zai zama ma annabi tun da yana da shekara nawa ne wannan labarin ya zo 25 shi kuma sai da ya kai shekara nawa aka bashi annabta 40 an gane ko ya ce ma wa karami akhlaqihi da girma daraja da halayya na rasulullah masu karamci sai ya koma Khadija labarin nan an gane ko to ka san shi din mutumin kirki yana son yayi takudodo ne da mutumin kirki bare haraka ta dukiya haraka ta kasuwanci zaka so ka samu mutumin kirki kai da shi duniya ma da lahira kai ko shi yasa aka ce ko da kaga wani mutumin kirki ne kana kyautata mai zato to kai di yanda zaka yi ya zama abokinka ya zama dan uwanka ya zama yana tare da kai an gane ko imamu shafi'i muna yawan kawo wannan baitin nashi yake cewa uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi walau kunna sawiyan fil bid'a imamu shafi'i ya ce kusan ni wallahi ina son mutanen kirki da na ga kai mutumin kirki ne san ka nike sosai ya ce mi la'alli an anana bihim shafa'a dan in samu ceto watakila watakila sanadiyar su ne zan samu ceto in shiga aljanna sun shiga aljanna su ce muna da wani aboki wanda yake son mu an gane ko ai shine zaka gani cewa ran tashi kiyama bayan shafa'a ta annabi shafa'a ta qur'ani shafa'a ta kaza akwai shafa'a ta mutanen kirki shafa'atu salihin mutumin kirki sai ya ce Allah akwai wani a duniya aboki na ne yana so na mutumin na ne ya Allah ban ganci ba a ce yana huta ce Allah ina bukatar shi a aljannan nan sai a ce sanadiyar wannan ba Allah a ce a shi a tarkato shi a hudu shi a maido shi aljanna shine anan kahure sai su dinga cewa malana min shafi'i wala sadiqin hamim qalu malana min shafi'i sai su wai mu da Allah banmu da wanda zai cece mu ne ake barin mutan nan tana ta karsa mu Allah kare mu wala sadiqin hamim shin banmu da wani aboki masoyi wanda zai zo ya cece mu daga wannan wutai kaga akwai shafa'a ta mutanen kirki shine imamu shafi'i yace dan in samu shafa'an nan ya ce wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi ya ce duk wanda ya mai da saban Allah kasuwancin shi a gashi can can can kawai saban Allah saban Allah can bi kake saban Allah ya ce na tsane shi tsana ta kirki walau kunna sawiyyan fil bid'a ko da ya ce kasuwancin mu daya misali a ce dan giya ne kai ma dan giya ne to a kaulin Imam Shafi ya kamata ka tsane shi amma mu yanzu da abokin Allah wani gafara. Da abokin iskanci shi ne aboki hamimi na kusa, an gane ko? To, ai ka gani mine ne, ranar tashin kyama kowa da siffar shi za a tada shi. An gane ko? Za a tada ka kai da azuwa kalanka mutanenka ‘yan kaza ga suna ‘yan kaza ga suna in ka tashi ka ganka cikin ‘yan kaza ai la haula wala quwwata illa billah Allah tsare mu shine almar'u ma man ahabba yawmal qiyama rasulullah yace duk wani mutum yana tare da wanda yake so ranar tashi kiyama da ka tashi ka ganka tsaka yan balo da guntayen wanduna wanda ba musulmin nan ba ya ka ganka ashe ashe alahira ba ma wanda Allah ba da gafara hufatan urratan gurla ka ganka da suwa da suwa ne in suka mutu a haka ba su musulunta ba eh kai kuma da man kai akan balo sai ku yi hada da walidun wa ma walada inda bai supportan club ɗinka Allah mana gafara ai wallahi ba karawar musiba bace ta shigo cikin shabab ka san wa kake so ka san wa kake so saboda almar'u ma man ahabba kana son wane zaka so a tara ka da wane amma kaga ai ko ba ko bi alhamdulillah kaga an tara ka da limamu ungo ku ai ka ji dadi insha Allah to ina ka kaga an tara ka da limamu ungo ku can ka jima kawai sai kaga su des kusa da kai can ajima sai ka kasa abubakar su umar ka jagora sai ka ga girgam din sallallahu alaihi wasallam ai ka ga ba sai an ce ma ba eh garanti kawai insha Allah afanan na tayi ni'mal nadi ni'mal muntada amma ka ganka can Allah kare mu kaga sai yace wa akrahu man tijaratul ma'asi walau kunna sawiyan fil bid'ah to kaga sayyida khadija da ta ji labarin wa halayyan nan na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta menene ba'asat ilaihi sai ta tura zuwa gare shi eh mana ai ba ita zata iske shi ba kudi suna da alfarma mana eh kuma lokacin ba rasulullah bane ba a bashi annabta ba sai ta tura zuwa gare shi fa'aradat alaihi an ya huruja fi malin laha ila shami tajiran ta ce tana son ya huta kasuwanci da dukiyarta ya je sham zata tura shi sham ta ɗauke shi ƙwadago ya je sham da dukiyarta a yau kasuwanci a dawo an gane ko? da labarin shi wata ji ba ta jarraba shi ba ta ce wa tu'uti afdal ma kana tu'ti ghayrahu min tujari ma'a gilamin laha yi kwalo na humaisa ta ce zata ba shi hulamun laha zata ba shi fiye da abubuwan da take ba sauran 'yan kasuwanta misali in ta ce 30% ake baka na riba an ci riba to sai ta ce shi watakila za a ba shi karanta zuwa sankant kenan sai ta ce zata ba shi fiye da na kowa saboda tana da garantar amana an gane ko shi wanda bai da amana kasa shi dukiya duk rigar ɗinka duk control ɗinka sai ya cuce ka haka ne ko shi kuma mai amana wallahi kana kana nesan ka zai tara maka zaman dukiya ya baka bai cin ko fiye daga dukiyarka an gane ko to shi kaga ita amana dukiya illa man rahima rabbuk abu ne wanda duk an an jarraba ka daga cikin dukiya aka sa ka dukiya ka huta lahiya to ka gode ma ubangiji an gane ko saboda ita fitina ce inna ma amwalukum wa auladukum fitina fitina ce dukiya da diya an gane ko alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir san a ce kun tara kun tara takathur ku tara ku tara ya shagalar da ku hatta zurtumul maqabir har sai da kuka ziyarci kaburbura sai kun ziyarta ku gane ba kuwayo Allah mana gafara Allah ya ce zuyina lillasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf kaga an adauta mami sha'awaice sha'awaice na mata an gane ko sha'awaice sha'awaice na mata duk wanda Allah ya sa ya kai karin zuciya shi kan sha'awaice sha'awaice na ya gode ma Allah da diya da wato dukiya na mi na zinariya da azurfa ka ce kuɗi kawai ya nora sefa dola da wato dawakai masu alama yanzu ka ce motoci motuna eh toyota bmw benz wace ce ko wal an'am da dukiya wannan dabbobi kai dai kawai a yi mi a yi mai shi a yi brochet a yi mi wal harf da gonakai Allah ya ce duka wannan zalika mata'ul hayatid duniya to duk wanda Allah ya dora ka cikin wa'annan abubuwan ka huta wallahi ka gode ma Allah ka gode ma Allah wani kashi cikin samari surtu cikin samari samari suna jin karhin imani su dinga cewa wane ne su ai mace sai a hankali sai karhin mace sharrin mata wane ne muna jin su wallahi Allah mana gafara Allah kare mu kai kana ganin imanin ka digire ne haba baka ji Allah me yace ba wurin annabi Yusuf ya imanin ka yake da Yusuf walaqad hammat bihi wa hamma biha sai Allah ya ce mi laula an ra'a burhana rabbi annabi yusufa kaje wai hau wani sabon sabon sabon sabon mini ake ce sabon ustazu da kai Allah mana gafara wallahi wannan abubuwan ka dinga roƙon Allah Allah cire ka da su lami lahiya an gane ko dukiya mata iya Allah mana gafara kaga ummuna khadija sai ta ce zata bashi riba fiye da yanda take ba wato wasu haka zalika zata bashi yaron ta sai tare wanda zai dinga mashi hidima tunda chef ne zai rasulullah ta dogo shi a matsayin chef dole sai an mai hidima bai yiwa ga dukiya hannun shi kuma yana hidimar kanshi an gane ko yaron sunan shi wa maisara na'am faqabalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amshi wannan tayin daga gare ta wa kharaja fi maliha fi maliha zalika rasulullah sai ya huta a wannan duke wa kharaja ma'ahu gulamuha maisara suka huta tare da wannan yaron nata wato maisara hadimin nata hatta qadima sham har sai da suka iso cikin garin sham summa ba'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil'atahu allati kharaja biha rasulullah ya duk abubuwan da ya huta da su na kasuwanci wanda ake doka daga makka a tai da su rasulullah ya saido su duka ya huta da su ya je ya saido su duka kaga ai irin wannan kasuwa tana da mi kana tana da riba ka huta da komi a ce ka sai da komi kuma tana da wahalar samu a ce ka huta ina ɗan masu zuwa for kasuwar duniya wani ina ji haya je dawo bai sai da kar ɗin kayan shi ko to irin haka ne aka huta amma rasulullah da abin da ya doka sai da yi sai da ya sai da shi duka duka duka ha an gane ko washtara ma arada an yashtariya kuma ya kalli abin da babu shi a makka mun gane ko kaga ai dan kasuwa na kirki kenan ka hudda menene shine menene ake ce shi m4 export ko sune m4 export sune yanzu ake yi kashi hutar ka sanyo ka hudda wasu kaya ka sanyo da wasu sai ya liƙa abin da ya kamata a sanyo abin da ake bukata sai ya siyo su kuma sun ma'akbala ƙafilan ila makka wa ma'ahu maisar sai ya yi ƙafila ya yi konvuwa ya yi aka ce ma ƙafila konvuwa ce an gane ko kamar ba a ce ma wannan ɗan tahiyar ka na kai da wani haka babu wasu abubuwa haka a ce kun yi ƙafila sai kun kai konvuwa ake kiran ku ƙafila sai ya taho ƙafilan ila maka da konvon nan tashi sosai ya ciko kayayyaki ga ribobi ya taho ya dawo da su maka sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da cewa lammarata ila makka wa ra'at khadija fi maliha min amanatin wa baraka wa lam tara qabla hadha da ummuna khadija ta ga a cikin dukiyarta ga riba ga albarka ga mi ga riba ga albarka a cikin dukiyar da aka huta da ita wanda tun da take ba ta taba ganin irin wannan hutar ba da aka mata shi an gane ko wa akhbaraha gulamuha maisara bima ra'a fihi min khilali min khilali azbatin wa shama'il kharima wato maisar ya bata labarin abubuwan da ya gani daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam na karamci da girmamawa da kuma kula wanda ya hayi cikin bayanin maisar yake cewa kin tura ni in mashi hidima amma shi ke mane wata hidiman ba an gane ko mai gida yana wa mi yana ma yaron shi hidima an gane ko kin tura ni in mashi hidima amma shi yake mani hidima daga cikin hadisin rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa yaran ku na gida ku ciyar da su abin da kuka ci ku shayar da su abin da kuka sha ku tufatar da su tufar da kuka sa yanzu muna haka eh to Allah mana gafara abincin ma sai yara sun ta gwalgwala sai a ce a tattara a ba yaran gida ko almajirai masu mana hidima a gida da boyi masu mana abinci rasulullah ya ce ku ciyar da su abin da kuka ci ka ci mai kyau to il faut qu'il ci mai kyau din nan kal ka zo ku ci kaza boyin ka mai aikin ka ta dawa ma a ce speciality ne na alaji ita kuma a dawa in ta ci kashin ai ta ma gode ma Allah wani wurin wallahi kashin ma bata gani ba Allah mana gafara an dawa abubuwa ita kuma a hada ta da menene a akwai sunan da Lagos ke mashi eh babban Africa and danger a ce menene tukin kato Allah mana gafara grand frère kai baka kawo ba kuma ka zo ka yi ta aibanta shi a cikin gida wallahi uwaye mu suna da hakuri Allah saka musu da alkhairi eh yaro narkeken kato kana rike da narkeken kato 20 25 30 a gida wai bai kawo maka abinci ba kuma in kai ya dinga African dan she ma'aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'amul qat in ishtahahu akala wa in kari hau taraka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aibanta abinci ba kawai in abinci ya burge shi ya sa hannu ya ci in bai burge rasulullah ba kawai ya kyale bai magana ba sai ka yi ta aibanta tuwon laushi ba wane ne wane ne kasar da yaya ba bai tsugumi ya samo shi kwambar da aka sha aka samo shi allah mana gafara an gane ko to rasulullah kaga daga cikin mi akhlaq din shi kenan yace ku sa musu abin da kuka sa kar ka zo kana sa gizina diyanka gizina matarka gizina amma a ce ma'aikatan ku suna yawo da kilarita an san kilarita akwai wani yawo yaji da aka kilarita ko suna yawo da ishirin kamaraya akwai wannan ko akwai cali banana ya kamalan mala ya shiga uku duk wani mugu abu da mala ake hada shi Allah ba malamin mahaguri. Duk wani mugu abu kaji wai wani yaji shi ma ya kamala. Allah ba uwa mu malamai hakuri. Ko mi ka ji an sa musu. Ko kuma ka ji an ce mi ake ce mashi mata ma an ka ji an ce sai ka ji an ce wannan wa irin ta malamai ce. To da ka ji an ce irin ta malamai ce to wata asha asa agbara ce sai a hankali. Ko ka ga wai malami wai malami ya yi gidan shi normal ya sai motar shi a dinga wanda malami yana tsoron Allah kashi wada Allah Allah ne ya ce amma bi ni'mati rabbika haddith Allah mana gafara wabtaghi fi ma ataka Allah darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kakkamance rabar da Allah ya yanka ba a duniya ai ba a san malami da zama ba ba a san malami da menene ba ci da addini ga shugaban malamai ka duba tun yana fensan kai yake kasuwanci shugaban malamai eh wanda wanda duk abin da zaka yi sai kai ta yanda yene zaka samu rabo to kasuwanci yake ba matsiyaci bane ba ba mai bin menene ba mai jira ai kaza ne eh kasuwanci yake nema yake kamun ya fara kasuwanci me dinga yi kiwo yake yi ana biyan shi 'yan kudade ya tattara ya tattara ya kai wa dabbobin ku kiwo ku tattaro kuna bashi masu kiwon nan namu a wata sankisan da ake ba su duk dabba ɗaya ko to irin shi rasulullah yi sai da ya kai da san kai shiga kasuwanci an gane ko ka duba rasulullah ka sani har annabta da aka aiko shi kasuwanci yake abubakar da ya ce menene za su hijira ya ce annabi na yi tanadin dabbobi guda biyu ce a bi saman ka masu kudi biyan ka zan yi wadda na doka biya zan yi in bai kasuwanci ya kenan wani malami ya ce mala an jaze masha Allah mana gafara ka gani ko sai ce ma wa aqlun rajih wa mantiq sadiq da hankali wato tatacce wanda yana rijaya zuwa kan gaskiya an gane ko kasan shi ma wanda abun baiwa ce sai ka ga mutum yana da tataccen hankali kawai hankalin shi shawarar da zai bada zaka gani tarin jayi zuwa gaskiya ba wai sai babba ba ko da yaro karami ka dinga hira da yara ƙanana zaka ga wanda yaran esprit shi ba ɗaya bane da wa'inda ya hisa annin shi esprit tatatta ya ce ma wa mantiƙin wato sadiq da turci na gaskiya wannan tana baka ana baka labarin abinda maisar ya gani yake ba Khadija ummul mu'minin labari wani hajjun amin da tafarki wato amintacce wajadat fihi dalatuha almanshuda ummuna Khadija sai ta ga cewa a cikin rasulullah ta samu mi wato in aka ce ma dala almanshuda kamar kayyadduwa abinda kake cige shi mun gane ko kana cigiya abu wanda ka ɓarda shi ka rasa shi sai kake ta cige shi kana nema kenan ita sai ta ga wannan rasulullah dama shi ne nake nema ba yau ba nake nema irin shi in aura shi ne dalatu halman shuda wadda take nema wa kana sadatun wa ru'asa'i ya harsuna ala zawajiha aka ce ma daman shugabanni an gane ko manya-manyan mutane da shugabanni suna kwaɗayinsa a wurin na Khadija a lokacin. Fata a ba alaihim zalika, kowane mai girma ya zo yana son Khadija sai ta ce ina ba shirya ba, ko ta ce ka. Ka san ita an aka ce ma zawara direct ce kawai ta san yadda za ta yi ta kore ka. E, in tana son ka tana son ka, ba ta son ka wallahi kore ka za ta yi. Kai tsaye an gane ko? Na'am. wa talabat minan nabiyyi ay yatazawwajaha ummuna khadija sai ta menene ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta faradiya bizalika sai yarda da wannan anan karkashin wannan muna yawan yi ma mata bayani ina mala ibrahim da shine muke bada misali kenan ya maza na'am amala ibrahim a samu wata tana jin kira'a shi sosai yana bada karatu yana bada sallah ya burge ta to ba lahi ba ne ta huto ta ce mala ibrahim ina maka kawure ne ba sai kin jira ba ba sai kin jira ba ya taho imana ai wallahi ba aibi ba ne ga mace ta ga mutumin kirki ko kuma kai uban mace ka ga wani mutumin kirki ne ba aibi ba ne ta neme shi a wurdiyarka ai mu yanzu muna ganin matsala ne ko ba aibi ba ne ba kina kallon Malam Ibrahim a nitsan nan wallahi ko kai uba kana kallon Malam Ibrahim a nitse kira shi ku yi shawara in ka ga diyata in ta maka ka aure ta ko kuma wance ta turo ni ta ce ka zo ka gani in ta maka tana son ka aure ta ba a barin mutumin kirki ya sai a banza wallahi ba a bari in ka ga mutumin kirki kar kai kuskura ka bar shi ya wuce an gane ko da ka ga mutumin kirki kana da yan kallu kira shi kwatsa su da shi kana da iya kwatsa su saboda ka san mutumin nan mutumin kirki ne zai rike ma wato naka da amana in ka ga rabuwarsu da naka kawai sai wani iko Allah an gane ko to kira shi ka kwatsa su ka ce ku je in Allah kun ba lahi bane in bai in bata yin ba in bata maka ba ka ce bata maka ba misalin Umar da ya gani diyar shi Hafsa ta shiga cikin ta zo tana zaurci kakani yi. Umar wa ya zo ya ma aradinta na harko ya ma Abubakar ya haraba ko Abubakar ya yi ya kyale shi ya zo ya ma Usman Usman ya kwatanta mai bai da ragaba kanta to amma ai shi Umar bai ji ciwon Usman ba dan Usman ya ce mi bai da ragaba kanta ciwon Abubakar ya ji dan Abubakar ya kyale ya ki mashi magana kidan ka hada mani shi a tunanin shi ka hada mani menene position ɗinka kana so ko baka so kana so pointi dai ka sadaki a aure baka so khalas ba an tashi hankali bane ba wani tashi hankali bane dan kin zo kin ce malam Ibrahim ina son ka yace ban san ki ko ban shirya ba na'am eh ba wani tashi hankali ba ne ba nina ne gare ki aka wara hafsa diyawa diyan umar ta yi ki daraja babanta ya yi aradinta ba ita ba makaran kanta babanta usman ya nuna bai da ragaba kanta eh kaga allah ya ke ya baki wani wanda ya yi shi shi ma ya baki wani yadda aka yi da hafsa dai aka ba ta mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinan ka ganin Khadija kin ga duk darajar ki duk darajar ki a duniya baki kai darajar wa ba Khadija duk dukiyar ki baki kai dukiyar ta dan dukiyar ki har yanzu baki fara dokan mazaje suna zuwa Dubai suna zuwa China ba kina dokan su mazaje manya manya masu shi da kansu siyo kasuwanci su kama ki a zo a raba riba ko kin fara amma kaga Khadija yake da wannan daraja amma ta je ta kai kanta difa ala zalika mata annabi Musa alaihi salam ya akai qalat ihdahuma ya abati ista'jir inna khayra man ista'jarta alqawiyyun aminun alqawiy alamin ka gani wannan uban da yake faqihi ne sai ya gane mi take ni na'am eh ka san sai uba faqihi yake ganewa sai uba faqihi shi yasa uba inda baka hira inda bai hira da diyanta ba abin da zai gane ta ce babu wannan ha doka mana shi ya dinga doka shi ka dinga ɗanbiyan shi doka shi ya dinga mana aiki ya ce fiye yi wanda zaka doka wannan ƙarfi gare shi kuma amintacce ne sai baba ya ce to ke ya haka yake sai yana da ƙarfi kuma amintacce ne kaga ai just ne ta ma'uban a doke shi eh wannan yayi sai ta ce abin da rijiyar nan da ba a iya buɗa ta shi kaɗai ya buɗa ta ko ta ce amintaka shi ina tahiya gaba yana ganin iska tana ɗaga ƙwabrina sai ya ce dawo bayan in shiga gaba ta ce ya zaka ka gane kwana ya ce ɗauki mine ne duwatsu an an zo wurin shewa sai in tahi haka aka yi don kai kalli ƙwabrinta to kai kuma yanzu ta zo da mine ne fanta ta jifi kai zaka malika Allah kiyaye Allah mana gafara i wallahi samari yanzu illa man rahim rabbuk wai in bata matse ba ta yi wannan shigan ma ba ma ba wais bace ba Allah mana gafara kaga annabi Musa sai yace wa shiga shiga gaba to kaga ita ma ita ta yi aradin cewa mi ayi wa ayi bayani sai uba ya gane sai ya bayani ya ce min inni uridu an unki haka eh da banatayya hataini ala an ta'jurani zamani ya hijaz fa ina atmamta ashra wa min indi wa ma uridu ana ashuqa alai kaji inda ake sadaki wa ma uridu ana ashuqa alai ne wannan wannan wai gidan sunna ne aka tai ba a sa a matsa ne aka ce yayi hidima ta shekara takwas sannan a bashi mata aka ce amma in yayi goma shi ya kyautata kaga to anan sai fulla kaida da ba kai ba hidima ce zaka yi ta kula da gida ka kai dabbobi ka ba su ruwa in aka zo in noma za a yi ka yi noma witan ka cika witan kun kuma kai goma ka kyautata sai a baka diya aure eh mana sadaki ai yayi eh Allah mana gafara kaga ummuna khadija sai ta nema kuma rasulullah sai yarda wa kallama a'ma'ahu sai yayi ma a'ma din shi yayin baban shi magana akan kadiya ya kuka gani fa zahabu ila ammi khadija wa khatabuha ilayhi sai suka je zuwa mi wato ammin khadija wan baban khadija ko kana baban khadija sai suka neman ma annabi aurenta kaga mi kaga anan khatabuha ilai suka neman mata masu zuwa neman aure mu saurara ku saurara ana yin wata kwaba sai a ce mun zo neman auren diyarka sai a ce mun baku sai a ce mun karba wannan wallahi kuskure ne ake yanda tiga take wane ya turo mu ni da basha mun zo ko ko na zo wurin basha in ce malam basha sufiyan ya turo ni in nema mashi auren diyarka kaka ce ka bada salasatu jidu na jidu kyali wa hazalhun da jidu ashe baka da diya sai malam basha ya ce na bashi sai in ce na karba mashi ba ni na karba ba na karba mashi amma sai ka ji wani lati ya ce mun karba ka karba a ina Allah mana gafara wala isir zalika tamma ziwaj malam yace akan wannan ne sai auren sa ya tabbata wa kana sinnuha idzak malam yace a wannan lokacin shekaru khadija 28 sana shekara nawa 28 shekarun wa khadija 28 sana tawa an yi tsuru tsuru ana kallo na el 50 aka sani ko eh mun yi mun taba ishara kan shi mun taba ishara kan shi akan malamai da yawa sun tafi akan cewa shekaru Khadija 20 da nawa ne da takwas ne a ba 40 ba afwan ba 40 ba wanda ruwaya da yawa ta tabbata haka ta 40 ne ita ta yawa ko ita aka ishara kanta za ka ga a cikin wannan akwai ma in ka ɗauki misali lissahi na zuwa monopose na mace shekara na ne karansan kan a sankanta ko? karansan kan tuto plus ne haka ne ko? to ita kuma ɗiya nawa ta haifa na rasulullah muna fahimta ko? to allahu musta'an bala ya ce ma ala sahih malam sai ce ma shekara 28 akan zance wanda yake marijayi shine sai ce ma haza ma zakarahu imamu sira wal mughazi muhammad bin ishaq muhammad bin ishaq imamu sira wal mughazi shi ya bada labarin nan yace wannan shi ya inganta akan shekarar khadija wa khalafahu fi zalika tilmizuhu muhammad bin umar akwai ɗalibin wato muhammad bin umar shi ya saba ba malamin nashi akan wannan idan zan ga malam nan akan wannan malam ya ce cewa 20 da nawa ne da takwas shi kuma ɗalibin da wannan na shi Muhammad bin Isaka Imam Sira shine ya ji akan 40 ne wallahu ta'ala alam wannan da ya mun ji wannan fakara sai malam ya ce wa kana yawma wa kanat yawma izin afdala nisa'i qaumiha nasaban wa tharwatan nam wa aqlan ta yi mutanen ƙauyen nan tsayen garin nasu gaba ɗaya mutanen wato ƙauye ha mutanensu garin nasu ta yi kowace mace babu mace da ta yi ta nasa ba ingantatta mai kyau an gane ko wasarwa ba macen da ta yi da dukiya wa akalan ba macen da ta yi da hankali an gane ko a cikin mutanen gaba ɗaya kaga Allah subhanahu wataala cikin hikima shine ya zaba ma annabi da wa zai zai mi zai zamna sai da aka tato aka tato aka tankade kina a wannan kadiya kace a lokacin ba ma a kaumi ha ba a duniya gaba daya ba ka samu wadda ta hita wayannan hankalin nan da nasaba mai kyau wa hiya amru la imra'atin tazawwajaha annabi sallallahu alaihi wasallam malai yace ita ce mace ta farko wadda annabi ya fara aure walan ya tazawwaja alaiha hatta matat bi auri wata mace ba tare da ita hasir ta rasu wa kullu auladuhu min hasuwa ibrahim wala yace ma duk yanda annabi ya aiha su nawa su bakwai na khadija ne amma ban da wa ibrahim ibrahim ne kadai ba na ta bake na diyar ta nawa shidda na wala datlahu ya ce ma wato khadija ta auha mashi awwalan da na farko alqasim shine alqasim wa bihi yukna annabi sallallahu alaihi wasallam da shine ake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkunya ana ce mai abul qasim baba alqasim alkunya tana da kyau a musulunci a sanka da alkunya a dinga kiranka da alkunyarka yana daga cikin girmamawa da ladabi da kira ka farata ɗaya malam basha gaya haka kuma ba dole ba ne sai ka yi sai ka aihu za a sanya maka alkunyar nan kana saurayin ka bai itibari ma sai kun sai ka makanka alkunya gashi na abu amata rahman ko abu amata rahman haka ne su usman ko wannan suyan na'am ka gani kowa da alkunyar shi akwai wani sahabin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana yaro ya rasu wanda annabi lokacin yaron yana da tsuntsu yana ce mai tsuntsun nashi nughair yake ce mashi sahabin yaro ne ce mai ake aba umar wanda lokacin da tsuntsun shi ya rasu sai annabi ya zo yana mai wasa yana ya aba umar ma fa'alan nughair ko auka ma jafi ruwaya ni ya samu nughair bayan ya rasu bayan tsuntsun ya mutu a ce mutu a ce to kaga yaro ne karami amma mene ne a ba umaira ke ce mai hatta da suna ana yin suna da mi da alkuniya an gane ko ana hatta da mi hatta da suna ana yin a ce sunan kaji sunan kamar alkuniya kamar misali ba ummu kulthum ka gani ko ummu kulthum ummul khair duka zaka gani to ya kamata kowa ya dan nemi alkunne shi irin wannan a cikin ƴan uwa larabawa a dinga ma alkunja abuwa ne ne kai eh shi ai wannan agure yana ya shi ba ko ba yau bane ba Allah bana gafara na'am summa summa zainab sannan zainab wa ruqayya da ruqayya wa ummu kulthum da ummu kulthum wa fatima da fatima wa abdullahi da abdullahi wanda ummuna khadija ta ayi hammawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata banuhu kulluhu kulluhum fi sigharihim mala yace duka diyan shi suna yara suka rasu dukan su sai yace ma diyan shi maza duka suna yara suka rasu har ibrahim din da aka yawa shekara ta takwas ne ko shi aya madina aka yi shi tunda mariya ce ita mariya a shekara ta shidda ne aka ba annabi kyautar ta ko ta bakwai ya ce amma banatuhu ya ce amma ɗiyan shi mata fa kulluhunna adrakna al-islam fa aslamna wa hajarna duka ɗiyan shi mata sun riski musulunci kuma duka sun musulunta kuma duka sun yi hijira ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallam mata an gane ko ai shine da mazan suka rasu aka yi al-qasim ya rasu aka yi wa abdullahi ya rasu a makka sai wani ya ce mai kai abtaru ne ku bar shi ya mutu yana mutuwa addini ya gari ya za addinin sarauta ne in ya mutu dan shi zai ci gado sai Allah ya ce mai min annabi sallallahu alaihi wasallam mu muka baka tabkin alkautsar fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kai nahar kai suka abin layanka wancan makiyin naka shine abtaru shine mai yankakan baya shine da ya mutu shikenan hirar shi ta kare ba wanda zai daga kahurtin daki shine sai Allah sai malam ya ci gaba da cewa wato diyan shi mata duka sai musulunta sun yi hijira inna annal wafat adraktuhunna fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam siwa fatima radiyallahu anha faqad ta'akhkharat ba'dahu sittata ashhurin thumma lahiqathu sai ce ma sai dai su ma matan wato rasuwa ta riske su a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam dukan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sun sun rasu annabi yana raye banda wa banda Fatima ita kadai ce ta ga rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma sai ta riski annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ni bayan wata shidda an gane ko lahi qatbi sai ta riske shi wannan darasin na san dai mun fahimce shi da kyau insha Allah ba kamar wancan na satin bane wancan na satin an yi muraja shine ba gane shi ba da kyau ina yi da mun ce zan yi lamha mun mance Allah mana gafara min durusin haza zawaj darasussuka da zan musu tsinta na wannan auren na rasulullah mala yace ma la ba'sa lil mar'ati salihah an tubdi raghabataha fi zawji fi zawaj bil rajul salih mala yace ma ba lahi bane uwayen mu mata ku saurara ba lahi bane ba ga mace saliha mace ta kirki ta bayyana bukatar ta da auren wani namiji na kirki ba lahi bane ba an gane ko ba laihi ba ne ba mace ta kirki ta bayyana bukatar aurenta ga namiji da kirki saboda ga wadda ta yi ki komai ta hutu ta bayyana abu na biyu mala ya ce annan nabi sallallahu alaihi sallam inna ma raghiba fiha li sharfiha wa nubliha wa rajhan aqliha wa illa lama tazawwaja biha wa hiya akbar sin min sin cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya kula da menene ya so aurenta ne saboda ɗaukaka tana da sharaf tana da karamci kenan ko kuma nabila ce mai karamci ce mai tsada ce haka zalika da kuma rajahana aqliha wato kaihin hankalinta mace ce mai kaihin hankali wa illa lama tazawwaja biha wa hiya akbar min husn mala yace ba dan haka ba da bai aure ta ba alhali ta hishimi wato shekaru kenan dan ka auri mace wadda ta hika shekaru in dai tana da mi hankali tana da sharaf ba lahi bane ba amma kan ta hika shekaru kuma aje wata ballaka za ce wata menene ta kayan ka mota ce wata shara sharaki ce ta hika shekaru kawai dan dai wasu abu kayan aure a'a sai tana da wannan sharaf da nubul da kuma mai rajhana akal kai hankali kaga Allah sai ya zaba mashi ita saboda mi ai kaga lokacin da yi mi da yi zo ya ce mi zai haukace zai haukace bine ne ta ce mashi wallahu la yuhzika wallahu yashtabika ta kwantar mai da hankali ta kwantar mai da hankali sosai amma to yashi zaka auri mace misali an cazo ma kai daga service an cazo ma kai daga kasuwa an cazo ma kai ko mushe da ekwal sun cazo maka kai ka zo kana nema a kuntan maka da hankali bari ya lafdin da na zamani ko kuma sai Allah kyauta sai haƙuri to ka gani in kana da mai kai hankali in ka zo gida wallahi cikin kyalke second ba ilimi ta watsa ma wancan lissafin na waje ta watsa ma shi amma to kana zuwa kuma ta kunna ma wata sabuwa a akwai matsala akwai matsala eh kana shigowa daman an yi yau lekaransenk lekaransenk ta bugo ma ta ce akwai uniform na aure kuma dole sai an mata mi zai hana a shiga tashi hankali sai kaga an kai ga zage-zage da buge-buge Allah kyauta mala ya ce ma butulani iftira'il a'da'il islam fi da'awati annan nabi kana shahawaniyan yace wannan auren yana rushe zancen makiya musulunci wanda suke cewa ai annabi ya kasance mutum ne mai sha'awaice sha'awaice kasan akwai yan iskan da suke cewa annabi sha'awaice sha'awaice ne yasa ya auren mata mata taran nan ya mutu da mata tara ai sha'awaice sha'awaice ne aka ce to wannan auren shi zai nuna maka wannan ƙarya su ci yace izlaukana zalika izlaukana kazalika da a ce annabi sha'awaice sha'awaice ne yasa ya auren nan lama zalla ma'a ha wahdaha fi ri'ani shababi ila 50 min umrihi da bai zamna da Khadija ba ita kadai a lokacin kurciya har sai da yi mi shekara nawa 50 daga shekarun shi tsuwa ka san shi malamai suka ce malaman eh me ake ce mashi shins suna bayani suka ce in kana son ka ji dadin aure daga shekara 20 ne zuwa 25 da ka wuce 25 ana lallabawa ne muje dai an gane da ka kai 30 kuma sai auto shot da ka kuskura ka kai 30 ba ka yi aure ba a nan sai auto shot kawai wani abu ne can da ba Allahun Musta'an Malam Suyar ce ka kauro masallaci ka san dai da wa kai yanzu dai ba a baki na ba ka ci maka ka san da wa kai Allah mana gafara. To ya duba Rasulullah yayin shekara duk daga 25 da mace guda sai da ya hamsin. Wanda zaka lura idan mutum ya kai shekara hamsin wurin tsuwa. Hatta da wato mi ake ce mashi ragaba ta saduwa bai da ita hatta da ragaba ta saduwa da iyali tana rage mashi ba kamar da ba an gane ko tun daga wani arba'in ma kai gagan take fara rage maka ka to bare wanda ya kai hamsin shi ne aka ce da rasulullah ya kasance shahawani da bai zamna da khadija ba a lokacin samartaka har sai da ya kai tsuwa sannan ya yi sauran auren shi ai ga sai da ya yi shekara hamsin khadija ta rasu ma anna dalika law aradahu kana sahalan alaihi wa yace da annabi kuma ya so wannan auren a lokacin da ya ƙara mateku da abu ne mai sauki gare shi saboda ɗan dangi ne mutum ne mai kyau mutum ne mai kwarjini ai zaka ga cewa lokacin da ya fara da'awa kafurawan maka cewa suka yi da mace ce yake so a garin nan kowace mata yake so za a bashi samu yake da yana neman mata ne zai yi da wannan ta gani duk bai wannan ba zai shi ne ai mun gani a cikin durusu ɗinmu na baya hikimomin da ya sa rasulullah ya aure kowace mata da hikimar da ya sa ya aure ta haka ne ko cikin awarta awarta shi mun yi darasin baya na ba sai mun dawo kan shi ban san ba ko lamha zuwa gaba ko mun yi lamha shi sai malam ya ce as'ila lil muraja'a kullum dai ina tunawa da fatan ana yin muraja'a nan dai as'ila ta muraja Allah mana gafara su'al na farko mala yace matasa faran nabi sallallahu alaihi wasallam fi tijarati khadija yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi balaguro ya tai cikin kasuwancin khadija yana da shekara nawa ba yanzu bane ake a gida ne mutum zai je ya karanta ya muraja shi limaza ikhtarahu limaza ikhtaratuhu khadija radiyallahu anha li hadhihi al-mihna muhimma saboda mi Khadija yarda Allah ta tabbata gare shi gare ta ta zaba Annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan aikin babban aikin nan ta uku malam Sufyan aje gida ai furashi ta uku malam yace man kana ma'ahu fi hadhihi ar-rihla wa ma zara'a min nabi sallallahu alaihi wasallam wane ne yake tare da Annabi a cikin wannan rihla cikin wannan balaguran kuma menene ya gano tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kam kana umrun nabi sallallahu alaihi wasallam hina tazawwaja bi khadija radiyallahu anha shekaru Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya auri khadija nawa wa kam kana umri hahiya ita kuma shekarun ta nawa to ka gani a wannan a wannan a wannan a wannan a wannan darasin a wannan as'ilai ga wanda bai bi darasin nan ba wannan su'al din za a kurce shi an gane ko na'am mala yace uzkur ma yustafadu min durusin min hazin zawaj ka zano mi ake fa'idantuwa na darussa daga cikin wannan da za a samu daga cikin wannan auren wake da kalamin rasas akwai kalamin rasas crayon na'am kenan ka gani wannan shine kenan nan ya kamata mu tsaya insha Allah ganin lokaci ya yi satin sama an Allah ya kai mu cikin masu rai da lahiya da ikon jin karatun sai mu tashi qissatu bina'il ka'aba kissan ginin ka'aba da aka yi kissan ginin ka'aba da aka yi fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamci ilimi ne Allah kare mu Allah karkare mu shi daga kirzan mu ya mana gafarar shi Allah ya ba mu damuna mai albarka Allahumma hawalaina la alaina Allah ba mu damuna mai albarka ya goce rusau ya goce inundation daga gare mu akai damuna a gonakai da itace da duwal watsu Allah shayar da gonakanmu Allah ba mu damuna mai albarka da kuma tsirrai da abinci Allah subhanahu wataala tsanani da ake cikin rayuwa Allah ya yassara shi Allah ya yassara tsananin da ake cikin rayuwa Allah ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya da aman da dukiya mai albarka a cikin ƙasar mu اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين برحمتك يا ارحم الراحمين سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدم ولا غرق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته